السم العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الأزم ورضي الله تعالى عن صحابي رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقرابي فريد الدهري على الإطلاق خاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد الله أسأل أن يجعلنا من أهل السداد والأمن والستر والتوفيق والرشد واللطف بجاه رسول الله يا همة الشهيد اهدري لنا بهذا المحضر ولتعدفي بنظرة تاتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما قرأناه وسمعناه في هذا الكتاب المباركة أن ترده إلينا في وقت احتياجي إليه bijahi rasulullahi Allah ya amsa ya rasulullah muna cikin talli tallan manzala wanda Allah ya bude kirazanmu Allah ya buda ya sanar da mu manzala ya ƙara mana son manzala sanin annabi ibada ne son manzan Allah ibada ne son manzan Allah shine asalin musulunci ma gaba daya musulunci gaba ki daya a jikin annabi Muhammadu ne duk wani abin da babu annabi a ciki to babu ba indai ba annabi a cikin abin to Allah ba ruwan shi da abin ko menene haka Allah ya yi annabi Muhammadu domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah shi yake kallo a aikinka baya kallon aikinka sai dai kalli annabi a cikin aikinka shi yasa Allah ya yi masa wani irin kyauta wala sawfa yu'ika rabbuka fatarda ya rasulallahi wala sawfa yu'ika rabbuka fatar da an bata wa annabi rai ne Allah da ya tashi rarrashinsa sai da Allah ya yi rantsuwa walaha wallaili idza sajja ma wadda aka rabbuka wa ma qala abinda suke faɗa akan manzo Allah wadda'ahu rabbuhu wa qaba Allah ya yi watsi da shi kuma ya yi fushi da shi abinda ƙuraishawa suke faɗa kenan sai Allah ya ce ka gaya masa ya jibrilu walaha wallaili iza sajja na yi rantsuwa in ji ubangiji na yi rantsuwa da lokacin walha na yi rantsuwa da lokacin da rana ta shiga duhu abinda suka faɗa a kanka ba haka ba ne ban yi haka ba an gane babu wani halitta da aka yi a duniya wanda Allah yake neman uzurinsa babu shi illa rasulullahi babu wata halitta Allah ya yi abin kuma ya nemi abin ya yarda da abin da zai gaya masa sai annabi muhammadu babu ya yi abin ya nemi kuma abin ya yarda da shi kuma ya yi rantsuwa don abin ya yarda da shi annabi muhammadu shi kadai wala saufa yuɗika rabbuka fatarda wannan yana yi masa ne ka yi haƙuri ka yi haƙuri tun da suka bata maka rai ya rasulallahi to wala saufa yuɗika rabbuka fatarda zan maka kyauta sai kai ka ce kyautan ya isa zan maka kyauta ya rasulallahi sai kai da kanka ka ce ya isa a barka haka kyautar ta isa ta kai inda ta kai yace walal akhiratu khairul laka min alula malaman tafsiri suka ce walal akhiratu khairul laka min alula kowani kiftawan idan ka kuma zan canza maka kujera a wajena kowani yanzu ka san annabi anan to yana kifta ido an canza an maida shi nan an maida shi nan iya kiftawan ido iya canjin kujeran annabi Muhammadu shine ma'ana wala sawfa yu'ika rabbuka fatarda walal akhiratu khairul laka min ula kujeran da zaka hau na baya yafi na gaban haka ka dinga tafiya kinan ila yawmal ma'adi mai babu komawa baya wannan an yi ma manzon Allah dan a sassauta manzon Allah kai hakuri kai hakuri kamar haka Allah yake cewa manzon Allah kai hakuri kai hakuri wannan annabi Muhammad shi yasa Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adana sai ce fa auha ila abdihi ma auha fa fa auha ila abdihi ma auha Allah ya yi wa annabi Muhammadu abin da yi wa annabi Muhammadu babu wani halitta ko mala'ika don kusancinsa ya san me Allah ya yi wa annabi daga Allah sai annabi kawai suka sani auha ila abdihi ma auha kenan eh auha ila abdihi ma auha fa auha ila abdihi ma auha Allah ya ba to sai mu kanmu muka ci gadan wannan abin a wajen Allah garin da muka ci a wajen manzala sallallahu alaihi wasallama mun samu ne mu kuma daga sahabban annabi muhammadu daga sahabban annabi muhammadu abin yake saukowa to su ne sai ya ba mu mu kanmu me muka samu in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni in kuntum da wa ake magana sahabban manzo Allah sannan suwa alladina yalunahum sannan suwa alladina yalunahum alladina yalunahum hatta wasala ila aidina har musulunci ya zo hannunmu in kuntum tuhibbuna Allah idan kuna son Allah fattabi'uni ce musu haka ya rasulullah idan kuna son Allah to annabi da ni annabi da ni annabi kuma ka gaya musu ka ce ku bi ni karkai musu kawaici ka ce su bi Allah ba su san Allah ba ni da su bi kai da su bi kuma ka gaya musu haka in kuntum tuhibbuna Allah in kuna son Allah fattabi'u Muhammadan ku bi annabi Muhammadu haka abin yake shi yasa yace fattabi'uni yuhibbukumullah idan kuka bi ni ni muhammadu yuhibbukumullahu za a muku irin kyautan da Allah ya muku domin soyayya ita take sa a baka kyautan da baka san da shi ba ma yuhibbukumullah shi ma ba iyaka ba cewa kaza ko za a baka kaza shi ma ba wanda ya sani sai gwargwadon kyautarka gwargwadon soyayyarka gwargwadon irin kyautan da zaka samu a wajen ubangiji kyautan na me na soyayyarka da manzo Allah ashe manzo Allah shine mizanin manzo Allah shine mizanin idan kana son annabi gwargwadon yadda kake son annabi gwargwadon irin kashin da zaka kwasa na alhairi kuma ba halin wani ya sani babu kamar yadda can aka masa auha ila abdihi ma auha kai ma yuhibbukumullahu Allah zai soka to in Allah ya soka kuwa zai ce na baka kaza na maka kaza na maka kaza na maka kaza wani ma yazo ya so Allah ya so manzo Allah shi ma ammar kaza ammar kaza ammar kaza mizanin a wajen Allah son annabi Muhammad wallahi ma fil qalbi hazzun ligairihi wa man bi rasulillahi laysa lita'alama duniya ku sani na rantse da Allah ba abinda nake so kamar annabi Muhammadu hazzun wani rabo ya shiga cikin zuciyata ba annabi ba babu abinda ake nufi shi in aka ce muhalli na soyayya soyayya ya rabu kashi son ɗanka jibili ne son matarka jibiliya ce son mahaifinka jibili ne son annabi istidadi ne ba jibili ba ne son annabi kai ne za ka yi aikin ka so shi amma ɗanka kana haifansa za ka je na cikin zuciyarka ba ka yi saka cire shi ba a wannan da shi aka yi jibili ne kai ma haka ka ji amma son annabi kai ne za ka yi aikin ka so annabin kai ne za ka yi shi yasa abin ya zama yake da daraja saboda haka son annabi aiki ne ake yi don a so annabin amma son ɗanka ba aiki ba ne haka aka halicci jini ɗaya ne kaga iktisadi kenan a iktisadinka na neman son annabi ai aiki ne me yasa zaka bi wannan hanya zaka bi wannan hanya dan kana son ka so annabi shi yasa muke rike da bayan Allah dan suna sanar da mu annabi Muhammadu wannan shine dalilin rikon mu da Shehu Ibrahim dalilin rikon mu da Shehu Tijani kenan saboda suna sanar da mu ka bi wannan hanyar ka gane annabi ka bi wannan hanyar ka gane annabi ka bi wannan hanyar ka gane annabi wannan da shine suka zamo mana wata jailamun suka zamo kaukabun saɗi saɗi'a wanda babu irinsa wajen yadda suka mana tallan annabi muka gane annabi ta hanyarsu to daga kan sabon annabi ne to sabon annabin nan jiya mun kwan akan wa yamani huzaifatul yamani huzaifatul yamani a sonsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a duk sahabai ni ban karanta wanda ya bi manzo Allah nafila na gida ba sai shi ni akwai ruwaya daban-daban kowa amma ni abin na karanta shi ya je samu manzo Allah yana nafila domin manzo Allah kullum kwanan duniya yana nafila raka a goma sha ɗaya ne babu watan ramadana ko ba watan ramadana ba raka'a takwas nafila shafa'i da wutari raka uku raka goma sha ɗaya ko wata ramadana ko ba wata ramadana ba idan ya fara sai asuba ta yi a raka goma sha ɗaya huzai fata bin yamani sai bi manzo Allah sallah da ya zo same shi na nafilan gida manzo Allah da ya fara nafila ya bi shi yana karanta fatiha bakara ya ce ina ganin manzo Allah zai yi ruku bai ruku ba sai da ya shiga suratul ali imrana manzo Allah zai yi ruku bai ruku ba ali imrana sai da ya shiga suratul nisa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ruku ba ya shiga suratul maida sai da ya kai maida karshe tukunna manzo Allah ya ruku a raka daya yace kuma yana yin karatun ɗaya bayan ɗaya bai gamu da gurin da yace Allah ya ce ka roƙi Allah sai ya roƙi Allah bai gamu da gurin da Allah ya ce ka nemi tsari ba sai ya nemi tsari haka manzo Allah yake tafiya da karatun raka ɗaya ba daga bakara sai da yaje ma'ida tukuna ya ruku yace da ya ruku'un kuma ya kiragowa sai na ji ruku'un kaman kusan tsayuwansa da ya tsaya kuma ya sake tsayawa a tsaye yana addu'a tukuna ya sujudi daga ranar ya ce ba zan sake bin annabi sallah ya garu wannan shine dalilin ɗaha ma an zanna alaika alƙur'ana litashka illa tazkiratan liman yakhsha ɗaha ya rasulallahi mai taka ƙasa ka tsaya ƙafanka yana ma an zanna alaika alƙur'ana litashka ban saukar maka da wannan alƙur'ani don ka sha wuya ba ba ka lalace ba a ka sha wuya ba za ka masaranta annabi da shaƙi ba baya yi ba ba mu saukar maka da alkur'ani don ka sha wuya ba manzala sallallahu alaihi wasallam saboda kunya sai Allah ya ce masa inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara idan ka so in za ka yi in kana nufin ka yi zunubi ka yi ba komai in za ka yi nan gaba ma ka yi ba komai na yafe maka ya rasulallahi sai aisha ta ce ya rasulallahi ga kafanka yana kumbura saboda tsayuwan dare kai da allah ya gafarta maka me zai hana ka haƙura ka yi haƙuri da wannan irin tsayuwan dare sai ta afala a kuno abdan shakura ba zan zamo bawa mai godiya ba in an ce an yafe mun to kamata yi nuna godiya wajen wanda ya yafe mun wannan shine dalilin tsayuwansa cikin dare ku zai fata bin yamani daga ranar mai sake bin manzo Allah na filan gida ba ku zai fata bin yamani na gaya muku dukkan sirrori na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya shafi munafikai ne ku zai fata ne sani sannan a cikin a cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa ya koma ga Allah ya bar munafikai 360 a raye manzo Allah amma akwai ranar da manzon Allah ya bayyana asirin munafikai 17 ranan abin ya ya kai ni haya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani tashi kai munafiki ne kai ma tashi a cikin masallaci wani tashi kai ma tashi wani tashi wani tashi manzo Allah sai da ya nuna goma sha bakwai rana daya sai na umar ya ce ya yi lattin zuwa masallaci yana zuwa sai ya ga mutum sai mutum ya sun koyar da kai bai san me yake faruwa ba yana zuwa sai ga ashe jalala ce ranar ta zauko banda ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba e wannan rana ɗaya ne shine yake cikin suratul tauba wanda Allah ya bayyana munafikai ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk saura Huzaifa bin Yamani shi ya san su yana cewa hadisinsa shi ma kamar na Bilalu ne yana farin cikin tashin a zo a mutu kawai a sadu da annabi manzo Allah ya tafi ya bar su wayarwa anna imra'atan an rawato wata mata kalab li saida aisha an fada ta fada wa saida aisha wace ce saida aisha ita ce yar abdullahi kun san abdullahi suna abubakar kenan eh kwarai asalin sunan shi abdullahi abu bikrin mahaifin budurwa shine abubakarin abdullahi mahaifin aishatu radiyallahu ta'ala anha na gaya muku ‘ya'yansa guda biyar ne sai da aisha ta auri manzo Allah tana shekara bakwai ko an aurar da manzo Allah an aurar mata an aurar mata da an aurawa manzon Allah ita domin jibrilu ne ya zo da hotonta wajen sai na rasulullah ya ce ga wannan ka kalle ta Allah ya aura maka ita jibrilu ne ya zo da hoton sai da aisha wajen manzo Allah ya ga yar siddiq ne wannan mata a yau na ji suna ta kushe irin wannan dan shekara kaza ya auri kaza kaza kaza abinda ba su sani ba kullun tausayinsu suna shigan ma addini ba su sani ba suna shigar ma addini ba su sani ba shin menene sirrin aure jima'i ne kawai aure ba haka ba ne ba haka ba ne duk rukunin hankalinsu ya koma nan wurin duk rukunin hankalinsu ya koma nan ba shi ba ne shin karuwa tana iya wadatuwa karuwa ba ta yin zina a natse dalili saboda ba izini ba izini amma mata aure a natsa take a natsa take zaman matan auren a kasancewanta aure ne izini ne daga Allah misali ɗaya zan gaya muku yanzu na nan zan iya cewa da Allah a kamun a kamun fanta duk nan ba wanda zai zarge ni zan ce a kamun ruwa duk nan ba wanda zai zarge ni amma da Allah dan kamun giya komin shan giyanka a masallaci zai yi wuya ka ce a ka maka giya amma duk wayannan abun sha din da aka iya cewa a ka maka me yasa saboda an halatta ne saboda an halatta ne shine su abubuwan da suke tunani tunani suke yi na ra'ayi ra'ayi baya daidai da musulunci musulunci shi tsarkakakke ne tunanin daga Allah ba irin namu bane yau kai tunani gobe ka gaba daidai ba nawa aka yi aure ana son juna kaman za a mutu ana shiga gida ba yin sati guda kaga ana damben mutuwa ba yi hakan ba ko ba a yi samari da budurwan ba a yi ana yi saboda haka idan ra'ayi za su yi magana su yi magana akan ra'ayi ra'ayinsu amma su kiyaye duk abin da ya shafi janibin manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri budurwa tana da shekara bakwai to dan Allah a cikin ilimin su da komi da komi na lissafin su a ilimin su in ba ilimin annabi Muhammad ba yaya suka yi suka san a wani lokaci budurwa take sun sani yarinya tana balaga a wata a shekara tara a shekara tara a iliminsu sun san haka ai akwai doktoci cikinsu kuma za su ji ko a jiyar musu ko a isa musu sako sun sani me dalilin da za a yi ta balaga a wata tara amin a shekara tara su kamana a iliminsu na duniya in sun sani a wani lokaci a bangaren doktanci aka iya tabbatarwa annabi muhammadu ya sanar da wannan shekara dubu da ɗari hudu baya shi abin da ake nufi da tahassini akwai wani katanga ne a cikinsu a yanzu duk mata da aka ce wannan mata aure ne ta koda tana zuwa tana fasikanci a waje tana cutar mijin tana da wani daraja wanda ake rufe ta ta sha bamban da wanda ba ta da miji domin ko a cikinmu a wajenmu sunanta yar iska ce komin kamewanta saboda suturan mace a duniya abu uku ne cikin uwarta kafin ta fito ɗakin mijinta kabari shikenan in kuma suna da na hudu su kawo mu gani kuma a ina suka samu banda annabin da ya yi wannan tallan ya nuna musu wayannan abubuwan yana bani mamaki da sun ɗauke shi a ɓangayar ra'ayinsu amma suna taɓa annabi ne da yawa saboda jahilai ne wannan ina maimaitawa ina sake maimaitawa jahilai ne ba san addini ba to rashin sanin addinin kuma za su zo su kwaba don za su yi fito na fito da addini a maimakon suna tsare aƙidarsu kuma aƙida ce ta yahudawa su kan sai da aisha ke billahi azimi wallahi billahi azimi a duniya ba addinin annabi muhammadu shine kawai 'yanci wa mata a kwanan nan a america su yi bincike sun samu fyaɗe hukuncin fyaɗe sama da dubu ɗari wanda ba taɓa samu ba me dalili tsaranci ne a jamus an samu sama da dubu sittin da wani abu gashi nan gurare wanda da babu yanzu akwai saboda matsa jiki da ake da ake fitowa amma idan aka samu sutura irin namu yana da sauƙin hana fasikanci suturan kawai kuma mata aka yi ma kuma annabi muhammadu ne su bincika su kira google su yi bincike me yake faruwa a duniya za su gani in sun gani kuma su faɗa mana shi kuma ya mutane ba sani ba akan sai da aisha duk wannan rikicin ake duk abin da kake ji suke suka kar wani dattijo ya auri mace karama an yayi wallahi akan sai da aisha ne wallahi to ai jahilcin kenan jahilcin kenan shi yasa in da su yi maganar ra'ayi wani abu ne daban amma suna bunƙasa kai ka ce sun haddace arba'un hadisin ko kawa'idi ba su haddace ba ma wannan irin abu Allah ya kiyaye wanda ya ga dama ya yi aikin kuɗi ne amma dai likafani ya yanzu bai wuce dubu biyar ba har yanzu likafani bai wuce dubu biyar ba kuma duk tsaye mutum za a je kuma farkon wanda za ka fara gamuwa da shi a cikin kabarin annabi muhammadin wallahi tallahi ko ka fi kowa dabara annabi muhammadu shi za ka fara gamuwa da shi a cikin kabari ga ka gashi sai ka faɗa e ka soki abin da aka sokan mu gani yadda ya zo da shi kai kuma ka ɓatan mu gani Allah ya kiyaye rayuwar duniya ta sa hancin suna sama suna ta dagawa to na fir'auna duduwar fir'auna wai shi son dagawa ba kaman shi har cikin ruwa can ta ji shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba wanda saboda tsaban mulki da dagawa na fir'auna duk gida duk ɗakin da ya kwanyau gobe ba ciki zai kwan ba yadda ba ta shamas take haka yake bin ba ta shamas duk gunda rana ta kowane ɗaki akwai siffar ranar akwai irin fentin da hasken ranar zai bayar yana sane ba jahili ba ne a ɗakin zai kwan gurin da ba ta shamas ta kwan irin ɗakin da zai kwan kenan in ya fita rana ta fita ɗakin gaba tare za su kwan a sani an kai to balle wanda bayan ɗakin kama baka sani ba tsarki ba ba su iya ba tsarki ba su iya ba mutum ba zai iya bambance bambanci da mazi da waji ba ba zai iya bambance mana isin hala da haila da nifasi ba ba zai bambance mana lokacin da suke zuwa ba da komi da komi da kalan jinin da warinsa da haba a zo kuma ce za a taba annabi muna gani wannan bai ba bai ba in za su gyara harshen su gyara in suka ki kuma su faɗa mu kuma za mu faɗa e kuma za mu bi su za mu dinga bi maimakon mu kau da kai ba za mu kau da kai ba za mu dinga bi kuma duk abin da muka ji su kuma za su ji amsa Allah kiyaye wai wa in daga fir'auna wali Musa asa duk lokacin da fir'auna ya fito dan iska sai a turo annabi Musa da sanda in yi abu sai a kwaɗe shi haka ya kamata ba da yadda za yi da mu kamar yadda su ma suke da hurriya ba yadda za yi da su tuhuma ba yadda za yi da mu Allah ya kiyaye a kan sai da aisha ne manzo Allah ya yi dukuli da ita tana shekara tara ne billahi allazi la ilaha illa huwa a america ana samun yan shekara tara sun aihu kuma wallahi tallahi a taɗi billahi allazi yaya mu an raina mu kuma ana zuwa ana sukan annabi muhammadu ta hanyar mu a america ana samu su bincika su ji ko bincikensu ne ya yi musu kaɗan mu da muke da addini addinin mu tsarkakeke tunaninsu bautacce karkatacce juyayye ta ina afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala sirati mustaqim Allah ya kiyaye mata kuma sun zo yake bangaren shedan ne sun shiga mazan ma sun shiga an rubta saboda duk yawancin karatun translation ne Allah ya kiyaye Aisha radiyallahu ta'ala anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta yayi da kuli da ita tana shekara tara ya koma ga Allah tana shekara goma sha takwas ta rayu shekara sittin da tara a duniya ta yanta bayi sittin da tara a duniya aisha to radiyallahu ta'ala anha ta an samu hadisi an ji hadisi a bakinta dubu biyu da ɗari ɗaya hadisi a bakinta wanda ta kai nihaya malamai ma suna zuwa ɗaukar riwaya a wajenta kuma tana wannan level din saboda haka duniya ko ka yarda ko kar ka yarda an amfanar da ita ba don ita ba taimama daga, daga dalilinsu ne ba ana cewa rahimallahu ababakari wannan ba shine farkon aikinka ba bangaren dalilin sayidina ababakar aka bamu hukuncin taimama a duniya bangaren mahaifinta ya sa zakka bai tafi ba a cikin duniya shi kadai ya tsaya ya ce wanda yake bawa annabi zakka in bai bayar ba wallahi zai yake shi wanda hawan hawan zaman sana'idin manzo Allah ƙasa bakwai ne suka yi ridda ya ce billahi lazi sai sun dawo cikin musulunci ya ce kuma duk wanda na sani yake ba da zaka in yana ba da zaka zamanin manzala shi yake ba da igiyar a kawo zakan in bai kawo ba sai na yake shi sai na umar ya ce musulmai ne fa sai ta me ya sharaɗin musulunci buniyar islami ala khamsi shahadatu allah ila illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamin salati ita'i zakati sawmi ramadana hajjul baiti yace tunda suka cire zakka wallahi sai yayi ce sayyidina umar yace duk zabai mun yarda a bar a bar zakkan dan a zauna lafiya abubakar yace ko shi kadai zai yaki duniya sai an dawo da abinda annabi muhammad ya koma ga allah ya bari a dalilin sa aka dawo da zakka duniya Allah mun gode ka ba mu ilimi albarka sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta zauna tare da manzo Allah kamar yadda na faɗa wata tsohuwa ta zo wajen ta ce ikshfi li kabar rasulullah lokacin da manzo Allah ya koma ga Allah a ɗakin sai da Aisha aka binne ta aka binne sai na rasulullahi bata fita a ɗakin ba ga kabarin manzo Allah ga wajen kwanciyanta lokacin da mahaifinta ya rasu sai na babakar domin shi ne kawai ba a kashe ba a cikin wayannan guda hudun duk sauran kashe su aka yi shi ma ga kabarinsa ga na manzo Allah kuma kabarin yadda yake yadda aka ajiye manzo Allah da aka zo aka tona sayyidina Abubakar Siddiq sai aka sa kanshi a kafadan manzon Allah ba a jera tsayin su ba lokacin da aka kashe kuma tana ɗakin a ɗakin take kwana ga kabaruka guda biyu kuma ga wajen kwanciyanta lokacin da aka ji ciwo sayidina umar bin khattabi ya san zai mutu sai tura abdullahi ɗansa ka roƙa min alfarma ko sai da aisha da ta bani dama nima a haɗa ni da abokanaina ta ce taraktul makani li nafsi na bar gurin dan ni ne amma al'ana asartuhu alai na zaba masa gurin shi yazo a sashi a gurin sai na umar yake cewa alhamdulillah bai taba samun natsuwa ba sai da sai da aisha ta ce ta yarda ya zo ya kwanta tare da manzon Allah da abubakar ya ce bukatar ta biya duniya da lahira a ranar ka'abu saura kwana uku ya rasu ya zo ce masa umar bin al-khattabi amirul mu'minin ne sauran kwana uku ga koma ga Allah kuma yana cikin lafiya washe gari ya zo ya ce masa saura kwana biyu washe gari ya zo ya ce saura kwana daya a ranan ba an hada baki da shi bane abin da ya karanta a cikin attaura ne yadda za a kashe shi da dukkan alamomin sun bayyana a ranar aka soke shi a sallar asuba shine ya tura aka nema ya zo ya cika yana cikawa aka ɗauke shi aka kai shi aka binne shi a ɗakin a ranar da aka binne shi shi ma sai aka hana shi zama sai aka sa shi a kafaɗar sayidina ababakar bai yi daidai da sayidina ababakar ba adaban lokacin da manzo Allah ya koma ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma ga Allah sayyidina Abubakar da yazo gurin da sayyidina Rasulullah ke sa kafa a nan gurin ya zauna akan minbari bai zauna wajen zaman annabi ba lokacin da sayyidina Abubakar ya koma ga Allah wajen zaman sayyidina Abubakar gurin da yake sa kafa a nan gurin sayyidina Umar bin Al-Khattab yazo yake zama bai zauna wajen sayyidina Abubakar ba adaban adaban wannan me ake nunawa mutane gaba da gabanta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Jibril ya zo ya yi magana da manzo Allah yace ya Rasulullahi Umar yana da matsayi kaza yana da matsayi kaza yana yana fadawa manzo Allah matsayin Umar ranar tashin kiyama sai yace ya Rasulullahi duk wuta hasken da ke aljanna ga baki ɗaya kayan jin ɗin wutan kowane aljanna daga jikin umaru ne amma duk da haka aiki ɗaya ne daga cikin aikin sayidina ababakar allah ya yi shi aiki ɗaya ne na sayidina ababakar aka yi umaru da shi ga baki ɗaya idan ka duba tarihin ibn umar na aljuzi ba jauziya ba ibn juzi zaka je yana cewa widittu law anni sha'aratan min sadari abubakari shi kansa a khaufinsa ce ina ma Allah ya yi ni ni gashin kirjin sayyidina abubakar ne guda daya sayyidina umaru wannan abin da nake gaya muku kwakwalwa ba za ta kama da wuri ba amma dai da dade ana ji a dinga ji din in ba a gane a waje na ba a wajen wani karatun Allah ya da wata ran za a gamu haka abin yake shine kuma abin da zan sake gaya muku aikin shehu ibrahim gabaki ɗaya gaba ɗayan shehu ibrahim aikin shehu tijjani ne guda ɗaya eh na ƙara muku eh ku rike aikin shehu ibrahim kab gaba ɗaya duk abin da shehu ibrahim yake yi wallahi a jikin shehu tijjani aiki ɗaya ne na shehu tijjani aka yi shehu ibrahim shi kaga kuwa yawanci ana ganin kamar shehu ibrahim ɗin ma ya fi shehu tijjani to aiki ɗaya ne to in aka gaya maka haka ya kamata ka gane waye abubakar da umar kenan tunda wannan dai ka san zamanin wancan ko baka sani ba to amma dai ka san hoton ko hoton shehu ibrahim ka san yadda ya yi waita na shehu tijjani bai bayyana ba to daga wannan ka gane ka dan gane wani abu allah ka taimake mu sai da aisha radiyallahu ta'ala na sai ta yayewa wannan matan kabarin manzo allah fa bakata ta matat ce sai da aisha ba ta daina kwana a ɗakin da manzala yake ciki ba da sayidina babakar lokacin da aka kawo sayidina umaru in za ta shiga ɗakin sai ta yi lullubi ta shiga sai aka ce me yasa da ba kya yi lullubi ta ce ai manzala babanta ne a manzala mijinta ne abubakar kuma babanta ne saboda haka ba tsaraici tsakaninsu amma wannan bako ne umaru bako ne kaga anan ake ka gane ana mu'amala da rayayye ne da rayayyu ba mucacce da rayayye ba a'a rayayye da rayayyu amma yana shiga sai ta fara sai ta rufe ta shiga saboda ai muharraminta ne amma lokacin take kwanciya da can yadda ba wani babu wani katanga wannan ya karar da kai ka gane waye annabi muhammadu inda mutum yana da hankali wannan matan lokacin da aka yaye mata kabarin manzo Allah ta yi kuka har sai da ta mutu wannan mutuwar matan ya taimaki sai da aisha ta ce allahu akbar allahu akbar soyayya ne kawai da ta zo ta dukufa kan ta ce yanzu manzon Allah ne a nan a cikin ɗakin bata tashi da ranta ba sai gawanta aka daga sai ta ce ta gode wa Allah akwai dan uwanta da ya zo ɗakinta ya rasu sai tana tsoron kar mutane su ce kaimar wani abu ne ashe ga irin abin da ya faru wa dan uwanta shi ya faru wa wannan domin ba abin da ba abin da ya faru ga shi ma ashe wancan soyayya ce shi ma ta karshe soyayya ne na manzo Allah soyayya ne wala ma kharaja ahlul makkata zaid bin dasinata akwai wani son shi zaid bin dasina an fitar da shi daga haram dan a kashe shi qala lahu abu sufyan bin harbin a lokacin abu sufyan bai shiga musulunci ba sai ce an saduka billah ina hada ka da Allah ya zaidu atuhibba anna muhammadan al'ana inda na makanaka kana ganin kana ganin kana son muhammad ya zamo ya tsaya a kujeranka tudrabu unquhu a sare wuyansa ya tsaya a wajenka wa annaka fi ahlika kai kana cikin iyalinka kawai a kashe shi fa qala zaid sai zaid ya fada wa abu sufyan wallahi ma ahabbu anna muhammadan al'ana fi makanihi na rantse da Allah ba na son manzon Allah a yanzu a gurin da yake alladhi wa fi tasibuhu shauqatan a ce kaya ta manzon Allah ya taka kaya wallahi tallahi ba na ƙauna balle a kashe manzan Allah don ni in rayu wa ana jalisu fi ali ina zauna a cikin iyali na manzo Allah ya taka kaya to me nake yi gara in je in tattaka kayan annabi Muhammad ya wuce ba wai abin ya taba ni ba shine Abu Sufyan yake cewa ma ra'aytu minan nas ahadan ni tun da nake a duniya ban taba ganin wani mutum a cikin mutane ba yuhibbu ahadan wanda mutumin da yake son wanda ake so ka hubbi a sahabi muhammadin muhammadan yanda sahaban annabi suke son manzon Allah ban taba ganin wanda yake son wani mutum a duniya kamar haka ba wani ibn abbasin abdullahi dan abbas a riwayansa shi abdullahi dan abbas ummul fadalu ita ce mahaifiyarsa wata rana tana da ciki manzo Allah da ya ganda ya ce ummul fadal zaki haifi da namiji in kika haife shi ki kawo shi ni dan sa masa suna bata haife shi ba abdullahi bin abbas tana haihuwa ko sai ta kawo shi to abdullahi bin abbas shine manzo Allah yake cewa Allahumma faqihu fid dini wa allimhu tawila Allahumma faqihu fid dini Allah ka sanar da shi ilim ka fahimtar da shi ilimin addini wa allimhu tawila Abdullah bin Abbas shi ake kira Hebru ummatu Muhammadin Hebru ummatu Muhammadin kamar malamin al'umman Annabi Muhammadu kaga sai da Aisha an ce huzu nisfa dinakum nisfa dinakum inda hadiyar humaira shi kuma aka ce masa hebru ummatu muhammadin har aisha tana daga cikin almajiransa saboda fahimtar da Allah ya masa abdullahi bin abbas kenan kanat silmar'atu yace kanat mar'atun idza tatnabi duk matar da ta yi hijira daga maka ta zo wajen manzo Allah in ji ruwayan Abdullahi ibn Abbas in ji Abdullahi ibn Abbas halafa ha billahi manzo Allah zai tambaye ta saboda Allah ko ki rantse da Allah ma harajat min bughdi zawjin ba kiyayyanki da mijinki bane ya fito da ke kika zo nan wala ragabatin bi ardin an ardin ba ba damuwan zaman garin ki bane ya fito da ke ki dawo nan dan ki samu sakewa wa ma harajat illa hubban lillahi wa rasulihi ta zamo ta fito ne ta yi hijira dan Allah da annabi Muhammadu sai ta rantse da haka manzo Allah ya ce ta zauna kun fahimci abin da ke nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai an ba da dama da manzo Allah ya fita daga Makka yayi hijira sai aka ce ba daukewa kowa ba ma dama zai iya ya fito daga Makka ya bi annabi Muhammadu Allah ma sai ya ce shi ma ya bi annabin ya ayar take na? ya ayar take sai kallo na kuke ta yi ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره الله ومن يخرج من بيته إن شاء الله wanda ya fita daga gidansa muhajiran ilallahi wa rasulihi ya ji Allah da annabi shi yasa manzon Allah yake wancan magana suma adaraka wal mautu sannan mutuwa ta riske shi faqad waqa ajruhu ila Allah shikenan ya zama na Allah to bari ga muku wa man yakhruj min baitihi ila Allah sai karatun kenan wancan fasara kenan to bari muku fahimta kuma na biyu wa man yakhruj min baitihi wanda ya fita daga gidansa ila Allah yabi Allah wa rasulihi yabi annabinsa annabin a ina yake ina ya bari manzo Allah ya bar maka ya koma madina sai Allah ya ce shi ma ya koma madina wa man yakhruj min baitihi baitihi ne amma muhajiran zai yi hijira ilallahi zai koma wajen Allah wa rasulihi da annabin a ina annabin yake saboda haka da Allah yana tashi sai mu ce Allah ya tashi daga maka ya koma annabi saboda annabi to da yake baya tashi in kana neman Allah a maka to karka neme shi koma madina ka nemi Allah a wajen manzan Allah a madina za ka samu Allah an ji ko an gane duka biyu ka gane annabin duggun da annabi yake Allah yana gurin wannan aya ita ta nuna maka ɗakin ƙaba kan sunansa ne baitul layil haram mala'iku nawa ne suke dawafi dubu saba'in ne baitul ma'mur ma mala'iku dubu saba'in ne kabarin manzan Allah ma mala'iku dubu saba'in ne idan aka baka ce da makka da madina wacce tafi wata wasu ce makka wasu ka ce madina maliku bin anafin har ya koma ga Allah shi madina dai maka madina tafi maka sai aka ce to ba maka ba da ɗakin ƙaba da gurin da aka binne annabi Muhammadu wanne yafi wani wancan da ɗakin Allah ne nan kuma kabarin manzo Allah ne wanne yafi wani ku ne ba canke canke ba malaman duniya sun ce kabarin manzo Allah ya fi ɗakin ƙaba ya fi kursiyu ya fi al'arshin ubangiji ma ban majesdu rasulullahi wanda yake rike da kabar maza Allah ya fi ɗakin kaba ya fi saba ta bakwai ya fi kursiyu ya fi al'arshin ubangiji saboda duk wancan Allah ba da bukata da shi amma yana da bukata da annabi Muhammadu na ce kan kamar an gama magana ta kare amma ka iya buga-buganka ɗakin ƙaba ka sani to ba ɗakin ƙaba ba ne manzan Allah shi ne komai wa asali kulli shai wa kafa ibn umara abdullahi dan umara ya tsaya waye abdullahi dan umar shi suke kira jabalul sunnati wannan gunda ake daura daki wanda suka tafi umra ko suka tafi aikin haji wannan dakin kaba gurin da kasan nan akwai wani guri aina ce masa shazarwan idan da ka zo ka ziyarci dakin kaba yadda take in ka zo daidai hajarul aswad to za ga wani dan gini yana tafiya a jikin ginin wasu daga rukunul yamani za ka ga sun hau kan wannan ginin suna son su zo su sha mama duk wanda ya hau kan wannan ginin dawafinsa ya ɓaci sunan gurin shazarwan shazarwan sunan gurin to wannan gun da ake ɗaure igiyan ɗakin ƙaban abdullahi bin umar shi ya yi wannan tun shekara 300 da wani abu shi ya yi idan ka wuce ɗakin ƙaba kana wucewa akwai gurin da ake ce masa haɗimu gurin da manzala yake baccin rana daga ka wuce itabu to gurin haɗimu daga haɗimu gunda manzala yake baccin rana a jikin ɗakin ƙaba yake yana kusa da ƙofa ne shi wajen ijaban ɗakin ƙaba a jikin ɗakin ƙaba ne in ka zauna kana rabbai ka ta nesa duka yi Allah ya karba amma wajen ijaban a jikin ɗakin ƙaban yake daga gurin sai akwai hajjun zid hajjun gurin da manzo Allah ya fara yin sallah a duniya kenan kafin ka shiga ɗakin annabi Ismail zaka ga waɗansu fararen dutse a jikin ɗakin ƙaba Abdullahi bin Umar ne ya sa alama tun wancan shekaru abdullahi bin umara ya fadawa ya wa kafa ibn umara ala ibn zubairin abdullahi bin zubairin kuma lokacin da aka kashe shi kuma abdullahi bin zubairin shine dan zubairu bin awam zubairu bin awam shi kuma yana daga cikin masu kuɗi wanda ba a san da su ba zamanin annabi amma lantana lulubirra ta sauka akan gonan shi ne sunan gonan bayraha'u bayraha'u abdullahi shine wanda ya sha jinin manzan Allah lokacin da aka yi kaho wa manzan Allah aka ba shi ya je ya zubar manzan Allah ya ce ka ɓoye ka zubar da jinin nan gurin da ba wanda zai gani ya zo ya yi haka sai ƙasa ta dare ba shi ya tona da kansa bai ta a ce nima na fi ki cancanta kawai sai shanya kayansa ya share baki ya dawo wajen manzan Allah manzan Allah ya ce haba'atahu ka boye shi ta habatu fi makanin la yarahu ahadan na boye shi gurin da ba wanda zai gan shi sai manzo Allah ya murmushi yace wailul laka linnasi wa wailul linnasi minka la tamassaka naru illa tahillatal aqsabi yace wallahi ba dai wutan jahannama ta ci jikinka ba eh sai dai abinda Allah yake cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya sai da ka zo ka tsallake inda za ka tsaya kan jahannama za ta ce ka wuce ka wuce saboda jinin da ya sha na annabi muhammadu waye kaman annabi yanzu sunan ka dan kol in ka sha ha ko ba haka bane ni wanda ka gan shi sha jini kan ai dan kol kenan to amma jinin manzo Allah yanci ne yanci ne ka san babu irinsa a cikin halittar Allah Abdullahi bin Zubairin da ya sha ya ce ba dai ɗa namiji ya dake ka ba kai kuma ka daki mutum ya san mai ƙarfi ya dake shi ya san an yi karo tsakanin gini da da kwai eh ya sani to akwai shi abdullahi bin zubairi su goma sha bakwai ne suka tsaya a wani guri sunan shi multazimu idan ka zo jikin ɗakin ka'aba zan faɗa saboda wanda Allah ya bashi dama yanzu ma ba sa bari amma waje ne na ijaba duk abin da kai yanan wurin zan faɗi wani zan ƙi faɗan wani saboda akwai mugaye akwai gurin da ka zo ka kira sunan mutum ka ce in ya cuce ka ka zo ka tsaya a gurin a gurin ka tsaya ka ce Allah ya isa ka kira sunan shi wallahi ya shiga bala'i kenan wallahi tallahi eh a cikin ɗakin kaba ne in ka zo ka ce wane zaidu ya cuce ni da Allah zaidu ya cuce ni Allah ya isa ɗaya kawai to billahi azimi kaman a ce mutum ne ya haɗu da tirela da tirela ya shiga tsakaninsu eh kuma a cikin dakin kaba ne shi gudun na Allah isa ne eh amma ba za nuna wa wawaye ba a ba zai ba ba zai ba ana nuna wa wani yaje ai sai ya kira wanda ba su man laifin komai bai ce yana jin haushinsa wani ma kun haɗa budurwa ne ya kana ganin zai baka wahala za ka je ka yi Allah isa don ya haɗu da bala'i kuma gudun dai kai hakan an gama to akwai multazim tsakanin shi makama hajarul aswadi da wannan gurin multazim sunan shi hajarul aswadi da gurin da polis yake tsayawa to zuwa ɗakin zuwa itabu wajen shiga ɗakin kaba sunan shi multazim multazimin guda biyu ne akwai multazimu ba'afa shi kuma ta baya ne shi kuma ba za ka iya ganewa ba sai an zo an nuna maka a gurin kamar muna gurin da kofar ɗakin kaban an shiga ta nan ana fita ta can ne akwai kofa ta can to wannan kofan an rufe shi kansa in ka kasa roƙon Allah a nan mutane suka baka wahala to in ka koma can da abin da ka roƙa nan a can ɗin ba ka roƙa Allah zai to akwai wannan gurin da mihijan mihijan shi ne ce maka wajen sallar annabi Muhammad ko to shi Abdullahi bin Zubairi a daidai wannan gurin aka kashe shi tsakanin rukunul yamani da hajarul aswadi wanda ya kashe shi shine safaha safaha shine wa eh akwai ɗaya sunansa ne sunansa hajjaji bin yusuf sakati lokacin da safaha shi saboda jinin da ya sha na manzo Allah a kan shi kadai sai da aka sa sojoji dubu ɗaya tukunan suka iya kashe shi saboda ƙarfinsa to a multazimin su goma sha bakwai ne suka roƙi Allah ga abin da suke so ga abin da suke so ga abin da suke so duk daga cikin su ba wanda Allah bai biya mar bukata ba Abdullahi bin Zubair yana daga ciki yana daga ciki ya mulki dakin Kaaba shine yayi wannan aikin annan gurin ya roki Allah lokacin da an yi an yi a kashe shi duk bala'in safaha yayi yayi ya kasa sai aka kewaye shi yana dawafi aka dinga aika da majajjawa da wuta a ciki har sai da ɗakin ƙaba ya kama da wuta wanda a wannan lokacin ne ma kan ragon da aka fanshi annabi isma'ila ya ƙone a wannan lokacin shi hajarul aswadin saboda wuta shi ne ya fashe da ai wannan dutsen na hajarul aswadi an taɓa cire shi zuwa yamma sai da yaƙi aka dawo da shi wannan aikin kuma shi kuma farin wannan aikin na haruna rashidi ne aka riƙe hajarul aswadin a nan gurin to abinda da yake tarihi haka abubuwan suke wanda yake son ya duba ya duba fadalu ma'u zamzami zai samu waɗansu kaɗan daga ciki zai samu ɗan kaɗan daga cikin wasu abubuwa da zai taimake shi fadalu ma'u zamzami na doktor bakadashi zai ga wasu abubuwa kaɗan a kan irin wannan to shi abdullahi bin zubairi an kashe shi a lokacin asma'u tana da shekara ɗari da ɗaya mahaifiyarsa da ta zo aka kamo wata ta zo yau dai an kashe ɗan sai aka tsire shi aka manna shi a jikin ɗakin ƙaba da ta zo ta yi aka kai ta shafa shi ta ce maza kun mutu kuna ba wa na raye tsoro eh kun mutu kuna ba wa na raye tsoro tana fadawa Hajjaj ibn Yusuf ne eh gashi ya mutu amma suna tsoro domin sai da aka sa mayaka dubu tukuna suka iya kashe shi kadai saboda jinin da ya sha na manzon Allah shine Abdullahi bin Zubairi Zubair kuma shine babansa abinda ya koma ga Allah ya bari a wancan zamanin da ya zo zai rasu ya gaya wa ɗansa ya ce abdullahi idan na koma ga Allah ka ce ubangiji ya biya bashin babanka ce Allah ka biya bashin babana da ya ci shi ne zubairu shekara hudu aka yi ana biyan bashin a aikin haji in an zo aikin haji ya kira mutane ce wanda ya san yana bin baba saboda dan kasuwa ne wanda ya san yana bi na yana bin baba na bashi to ya zo a biya shi shekara hudu aka yi ana biyan bashi amma aka zo aka sayar aka raba gado sai da ya bar miliyan hamsin da uku a wancan zamani miliyan hamsin da uku wanda ko abdurrahman bin aufin bai bar kuɗi kamar haka ba shi dan kasuwa ne amma tsarin kasuwancinsa idan ka zo za ka ba shi ajiyan kuɗi sai ce a ka bani bashi eh duk ran da kake so zan baka kuɗinka amma ka bani bashi saboda a nuna maka dukiyar ta shiga ta zamo halal kar wani ya baka ajiyan kuɗi ka ɗauka ka shigar da kasuwanci kana ganin ka bugi gara ka ci haramu ba kuɗinka ba ne amma in bashi ya baka to duk abin da ka samu naka ne shi ya zo ya karba kudinsa kawai duk lokacin da yake so amma a baka ajiya ka je ka shigar ka yi kasuwanci haramun ba halal ba ne to shi yadda yake kenan to saboda haka sai da aka yi irin wannan ya biya shine zubairu bin awam surikin manzala surikin sayyidina abubakar siddiq kenan yana cewa bayan an kashe abdullahi bin zubairin sai abdullahi bin umar ya zo tsaya a kansa fasta gafara lahu ya ce allah ka gafarta wa abdullahi bin zubairin wallahi ma alimtu ya ce wallahi ban san sawaman kawaman ban taba ganin mutumin da yake mai yawan azumi mai yawan tsayawa cikin dare ba tuhibbullaha wa rasulahu mai son allah da annabi kamanka wannan ana idan mutum ya rasu ya koma ga Allah abinda ka sani na alheri ana zuwa tsaya a kansa a fada ana fada wani na san ka da alheri kaza da kaza da kaza shine wannan dalilin wannan shine dalilin to alhamdulillah gashi nan karatunmu ya takaita yau kwarai alamatin muhabbatihi za mu shiga alaman san annabi muhammadu kuma wannan sawabu sakamakon wanda ya so annabi to me alaman wanda yake son annabi shine gobe za mu shiga in muna cikin rayayyu Allah ya tabbatar mana Allah ya kara mana san manzo Allah Allah ya sanar da mu manzo Allah Allah ya sanar da mu sahabban manzo Allah Allah ya sanar da mu shehu tijani Allah ya sanar da mu sahabbansa Allah ya sa mu bi su kaf da kaf albarkar sayyidina rasulullahi kuma Allah ya karbi ma cikin dariƙan tijaniya ta da mu cikin ta idan Allah ya maka haka an gama samun garabasa in na faɗi haka na ga wani yana cikin dariƙan shi saboda bai san ma dariƙan bane ayin ka mutu a ɗariƙa ya an gama in ka mutu kana cikin ɗariƙa an gama to amma da yawa mutum yana cikin ɗariƙan malamin ma amma bai san haka ba saboda bai san ɗariƙan ba yana buga-buga ne kawai amma in ya sani zai gane cewa ashe kujerar ba ƙarama ba ce kamar ka ce allah ka tada ne miloniya cikin 'yan aljanna ne biloniya ko suka ya nema lissafi na? eh? ya squatrilion to wallahi mutum ya wuce haka saboda za ka dinga samun amdadu ne ta ko ta ko'ina saboda fadalan mai gidan yau buhari yana aihuwa sunan dan biloniyas yau aikin dan ne saboda babansa ne to mu ma ba aikinmu ba ne saboda babanmu ne shehu tijjani ka kwashi akwai daraja allah ka taimake mu حزب المهيمن وحزب الواقي حزبي قديم الله وحزب الباقي سبحانه يحفظ ما يودعه وليس للعبد سواه مدعو بهم تسخط إنني مغلوب نسير يا نسير يا نسير فقهر عدو إنك القدير أريانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى العبيد كيف تهر المريض وكيف تذله ماذا يريد لتتقي من العدو هنا وغزو انه يعاد الدين لا تمن اثاره ليادا فقد بقاوان من الانادا حبنا كالا ممترا عليه مثل السوء وما لديه ولتولني سوري وزني خيري ولتنسر من الوصول ميري نيم الجليل مرجعا وسندا الا بني امر لا اوصف سبدا اسارى نصرا قريبا ياتي كل الاله ولا هذا مخفي متين يا متين يا متين بكم فجرت اسمع قولوا حديث غير الدار شريفا لم يقوى عن شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك أجل فإنما أخرت لم يأجل يا رب بالماء لما سروا لطيف سلم على المختار وآلي وساد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما ربنا في الأمثال ولا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين